الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله زامو tashi daga inda muka tsaya a cikin littafin Allah mai girma Alƙur'ani a cikin tafsirin mu na watan Ramadan na wannan shekara ta 1445 bayan hijirar mafificin halitta sallallahu alaihi wasallama daidai da shekara ta 2024 haihuwar annabi Isa ruhullah alaihi salam kuma alhamdulillah wannan shekara shi ne karatun mu na goma sha tara da fatan Allah shi mana muwafaka ila ma yuhibbu wa yarda بكرمه ومنه قال بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن نعم قل هو ربي لا إله إلا هو نعم عليه توكلت وإليه متاب الله أكبر تو mun tsaya karatu jiya inda aya take cewa الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب حين الله سبحانه وتعالى كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم يا رسول الله كما يدعوك أيكو منزلي دبن دبن وانت سكا قباتيك هكذا كيما مك أيكوك في أمة أجل وتعالى kada sanar min kauli ha umum wanda wasu al'ummatai sun wuce gabaninta wanda aka aiko mu manzanni daban-daban saboda haka in an ce an aiko ka ba wani abun sabon abu bane ana da labarin an aiko manzanni daban-daban ga al'ummatai daban-daban me yasa muka aiko ka cikin su litatluwa alaihim allazi auhayna ilayka ya rasulullah dan ka karanta musu abinda muka yi maka wahayi ka karanta musu abin da muka yi maka wahayi ka san mana da sako alhali su waɗanda za ka gaya malum wa hum yakfuruna bir rahman alhali su suna kafirce ma Allah mai suna ar-rahman ma'ana ar-rahman ne gamamman rahama wanda rahama shi a nan duniya kowa ba yake ba da mai imani da kafiri da mai yadda ya yarda da shi da wanda bai yarda da shi ba kowa cin arziki shi yake kowa shan rahama shi yake a duniya kenan to amma duk da haka suna kafirce masa har ma in an ce masa wai da ke da hukuntu da rahman qalu wa man rahman an ce ku rika yin karkantar da kanku kuna kadaita Allah kuna bauta mai suna ar-rahman sai suka cewa wai wa man rahman wai ar-rahman mu ba mu san wani ar-rahman ba wato sai da wai irin da zai kai cewa illa rahman al yamama muna da wani rahman a yamama mu shi muka sani ba mu san wani al rahman ba to shine Allah subhanahu wa ta'ala suna kafir sai mu mai suna ar rahman shine Allah to ka ga musu kace qul huwa rabbi ni Allah mai suna ar rahman din nan ne gaban mabbar rahman nan ga kowa da komai huwa rabbi shine ubangiji na wanda nake kadaitawa ina bauta ba kuma la ilaha illa huwa ba wani abun bauta da gaskiya in ba shi ba duk wanda ya bauta ma wani abu in ba shi ba yayi aikin banza bai yi bauta ba kuma alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara wa ilaihi matab kuma makoma ta duk a wajen shi take ba wajen kowa ba saboda haka shine uban arrahman da kuke kafirce mawa to ni shine ubangiji na kuma da shi na dogara kuma makoma ta a wajen shi take ko kuma sai ku nemi wanda za ku bauta ma wanda makoma ku za ta kasance wajen shi ba wanda ba za ku same shi ba na'am ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلمت الموتى
Mm.
بل لله بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا Na'am.
ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة لو تحل قريبا من ديرهم حتى يأتي وعد الله
Mm.
إن الله لا يخلف الميعاد
To Allah subhanahu wataala yake wala wannan qur'anan sayyirat bihi al-jibalu aw quddat bihi al-ardu aw kullima bihi al-mauta bal lillahi al-amru jami'a wato kafirai na makka suna yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta'annabi ba za mu yi imani ba sai kai kaza ba za mu yi imani ba sai kai kaza na daga cikin abin da suke cewa in kai manzo ne sa Abu Jahal da mataimakansu in kai manzo ne to ka sa duk garin mu na maka duk gashi ya cika da duwatsu ka sa a tafiyan mana da duwatsun mana garin ya zama normal za a iya yin komai yadda ake bukata ba duwatsu ko au ko da albi ko ko kuma a'a ai ka sa ka sa a keta mana korabo a garin ba mu da ruwa ba mu iya noman rani ba ba ba, ba koguna da ra- korabu ka sa a kekketa mana garin mu samu korabu da koguna mu rika noman rani muna yin abubuwa ai mun ji annabawa da suka wuce da ai musu wannan ko kuma ka tada mana matacce mana ina kakannin mu ina wani ina wani ka tada mana kusayi bin kilabin mana kakan mu can na na na, na karshe ka tada mana shi mai magana da shi ai in kai in dai kai manzo ne ai Isa ma da yazo yana manzo Allah ta da matattu yake ka tada mana kakan mu wancan na karshe kusayi bin kilabin mai magana da shi ko a tahiyar mana da duwatsu ko kuma a tsantsaga mana korabo a gari mai ta samun ni'ima in kai manzo ne dan me ba a yi mana haka ba Allah subhanahu wataala ya ce ai ba nan magana take ba duk wannan aikin banza ne ko da an yi ba za su yi imani ba walau anna qur'anan suyirat bihi jibalu da wannan alqur'anin da aka sauka da shi za a tafi da duk duwatsun maka saboda shi ko maka ta koma fetal ba dutse ko da ai abinda duk ake so din yadda suke nufi an mutse harbe al'arabu ko kuma a yayyanka ƙasa ta tsantsage ta samu lambun ƙoramu da koguna irin yadda suke fifi suke gani a wasu gurare an kullima bihil bauta ko kuma a rika yin magana da matattu saboda zuwan alƙur'anin nan ka rika tada matattun kana magana da su wannan duk ba zai sa su yi imani ba Eh, ba- ba- wannan ganin wannan din in ma an yin ba zai sa su imani ba bal lillahi al'amru jami'a ai al'amarin a hannun Allah yake da ai imanin da ake yin imanin duk hannun Allah yake in Allah ya baka imani ya ya- ya- ya daraja ka da imani baka ga komai ba ganin fuskar manzo Allah kawai yake ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ko mil mutum miliyan nawa suke haka amma idan Allah bai baka imani ba shi imanin ai baiwa ce ta Allah ai Allah bai baka ba ka ga manzon ka kai magana da shi ka ga watan ya fado ka ga wannan ka ga wannan duk wani irin da za a zo na ba za ka yadda ba yake ce sihiri ne ko ba Allah ya ce ake tarabata satu wa shakal kar- kamar ko wa in yaro ayatan yuridu wa yaqulu sihirun mustamir ga wata eh, lokacin sa akiya ba yazo ga wata ya tsage ya fado dalilin mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma da sun gani hizbi ka wannan ruha'i da ya bada sihiri ne ba za mu yadda ba so yake ya mallake mu ka gani to su ba su gane bane sai sai in an in kai manzo da yi mana kaza an kai to kuma Allah subhanahu wataala in hikima shi sai ya ki masa da me yasa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai suke neman ba za su yi kaza ba in sun nuna musu kaza ba sai Allah ya ki masa saboda bai iya yi mana yi ba al'umma annabi irin ya ba yadda ya bana baya ba sharadin kawo aya in mutanen annabi suka ce ba za mu yi imani da kai ba sai an mana kaza to in Allah ya kawo kazan ɗayan biyu ne ko a yi imani ko Allah ya hallaka in aka ce ba za mu yi imani ba sai an mana kaza to in aka kawo kazan ko ba a yi imani ba kuma hallaka ce to gwanna al'ummar ta sai Muhammadu kuma Allah bai da ya mata irin wannan hallakawar ta baki ɗaya a'a albarkan manzo Allah an ba kowa ya yi abin da ya iya amma ba kyale shi aka yi ba akwai ranar dabka tana ran da aka damkai to kuma shikenan Allah ya kiyaye inna Allah la yuzilu zalimi hatta idza akhadhahu lam yuflih Allah yana jinkirta ma azalimi ya ta zalunci shi ta zalunci shi ta kafirce shi amma ran da Allah ya damkai to ran nan fa ba ba ba mafita Allah ya kiyaye to Allah ya ce walau anna qur'ana sira bil jibal aw qudar bil ardi aw kullu man bihi mawta duk da da ra'ayi wannan din ba zai sa su imani ba billahi al-amru jami'a ai al'amarin a hannun Allah yake to sai aka ce kamar yadda malamai suka ce sai wasu daga cikin sahabbai ke gina to ina ma da a ce a dan a nuna musu wasu abubuwa daga cikin abin da suke nema din kila ko sa yi imani wannan ya fara zuwa a zukatan wasu daga cikin mu'minai to ina ma a dan yi musu wani abu daga cikin abin da suke tambaya ko sa imani Allah ya ce haba afalam ya'til ladina amanu allahu yasha'u Allahu la hadan nasa jami'a yanzu su masu imani ba su riga sun yanke kauna ba ne suka tabbata cewa da Allah ya so duk da shi sai ya shirya da mutanen baki da ai ba sun gagara a shirya da su bane ko da ba a nuna komai ba kuma ka nuna komai din ba ya gagara bane amma Allah yana yin abin cikin tsari tsarin da ya tsara akan haka yake tafiya da ya so ma ai duk ba za a samu kafirin ba ko Allah ya sha Allah la hadan da da Allah ya so sai ya shirya da mutane ma baki da ba ma kafirin balle ai ai wata gwagwarmaya to amma ba haka Allah ya shirya ba ya yi wuta ya yi aljanna ya ware na wuta ya ware na aljanna kuma ya alƙawarin kowa sai kowace sai ya cika to in aka ce kowa ya imani wa zai kai wuta gari kuma an yi wasu dole yan wuta ne to mu dai Allah ka saba mu ciki da Allah ya so sai ya kamata mu bine su gane kamar Allah na ya kamata mu ne su gane kada wani abu ya rude su ai da Allah ya so da sai ya da mutanen baki da to amma tun da haka Allah ya yi dole a yi ta gwagwarmaya. Allah ya hana su imanin kuma ya ce a je a kira su su imani. Ya shi ya hana su imanin kuma shi ya ce a je a yi ta musu a sai su yi imani. Kuma ya san ba za su yi imani ba. Shirin Allah kenan. Shi ne shi. Allah ka ƙara mana imani. La da zafi da biya wala ya zalu ladina kafaru tusibu bima sanau qari'atun. Ai su kafirai ba za su bushe ba tusibuhum qari'atun wata musiba tana ta afka musu bima zalamu ko bima sanau saboda abin da suke aikata na kafirci ba za ku su gushe ba musiba tana ta afka musu saboda abin da suke aikatawa na kafirci aw hullu qariban min dari ko ko musiba nan sai ta sauka kusa da gidajen su suna tana tada masa hankali hatta ya atiya wa'adullah har sai ranar da alƙawarin Allah ya zo ko a ci nasara a kansu ko kuma su mutu su kai wuta ko ranar kiyama ta zo ta jira musu domin alƙawarin Allah ne gaskiya ne inna Allah la yukhlifu al-mi'ad shi Allah subhanahu wataala baya saba alƙawari Allah baya saba alƙawari ya riga ya hada komai da lokaci kafircin kafiri bai sa Allah ya ce kai da na baki sai ranar kiyama amma dai bari a kama shi a duniya a Allah baya garaje eh ko kuma tashi kiyaman nan kafirai na cewa yau ne yau ne ƙarya ne in ba haka ba da Allah ba zai sa Allah ya ce a to tun da dai sun kosa bari ma dai da dai sai lokaci kaza bari a jawo ta baya a Allah bai wani shirin yadda ya shirya abin shi bai bai bai la ya sa'ajil bi istijal ahad Allah bai yin garaje saboda garajen wani kuma bai dakatar da abu saboda wani na so a dakatar da shi yadda ya shirya abin shi haka zai tafi kuma ba canji inna la la yukhlifu al-mi'ad Allah ka kara mana imani فلقد استهزئ ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم الله أكبر وكيف كان عقاب Allah subhanahu wataala nan kuma yana ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hakuri da kwantar mai da hankali akan abubuwan da ke faruwa yana cewa ya rasul zai kai hakuri eh menene ولقد استهزئ برسل من قبلك hakika an yi izgili ga manzanni da suka wuce gabaninka manzanni duk manzon da ya wuce sai an mai izgili a faɗi wannan mara daɗi a faɗi wannan mara daɗi a yi wannan wulakanci a yi wannan wulakanci duk manzannin da suka wuce gabanin ka duk an yi izgili da su ka yi haƙuri amma fa amraytu lil ladina kafaru da aka yi izgilin kuma sai muka saurara ma waɗanda suka kafirce ma Allah suka yi ta izgilin su kaman ba ruwan Allah da su kaman Allah bai san suna yi ba muka yi ta jinkirta mu kafirai sai da lokaci ya yi na kama su fa a kansu sai na kama su da azaba da na kama su da azaban ai ba su sha da daɗi ba ko fa kai mu kana iqabi ya kaga akuba ta da na kama ya kaga akuba ta da na kama mutanen annabi saboda dalbiyar da su a ruwa ya kaga akuba ta da na kama adawa ne sako musu iska sai ta wujin jiga su ya kaga akuba ta da na saukan ma fir'auna aka dalbiyar da su a ruwa ya kaga akuba ta da na sa aka daka ma wasu tsawa da suka mace ai kamun Allah ba kyau amma Allah yana jinkirtawa sai ai tayi ai tayi wala qad sawja bil kulmin qabla ka fa amlaytu lil ladina kafaru thumma akhadhu na ita saburarawa ina jinkirta ma kafirai su yi kafircin su su gama in lokaci sun ma akhadhu sai sannan kuma yana kama su da azabi fa kai fa kana ikab ya kaga akuba ta da gare su ba ta da kyau to waɗannan naka ma kai hakuri shi Allah ka- kamar da aka ce bai garaje duk manzanni Allah ya turo ita gwagwarmaya da kafirai an ce annabi Musa alaihi salam lokacin da ya yi addu'an al- tura ta kai rubu Allah ya zurbi ya halakar da Fir'auna Allah kuma ya tabbatar mai an amsa karbu jibar da'awar kuma fassa ima an amsa addu'a ku ku daidai da wala tabi'ata fadila lillahi ta'ala daga lokacin da ya yi addu'a annabi da Fir'auna aka amsa sai da aka shekara 40 Fir'auna na ta kafirce kaman addu'a ba ta ansu ba bayan ku Allah ya ce an ansa baki da baki Allah ya gaya ba annabi ta an ansa amma yadda aka shekara 40 sannan aka dirbi yadda Fir'auna Annabi Nuhu alaihi salam lokacin da Allah ya ce mai tono daga yanzu har duk al'ummar nan ta ka duk abin da zaka yi ba za ka ƙara samun ko mutum da ya yi imani ba ka haƙura da iya wanda ka samu wa'azi kuma a je a yi kai ya san yana wa'azin ne ba dan a biyo shi ba ba za a biyo shi ba yana da isar da sakon Allah kawai yace wa awana ila nuhin annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad amana man ka war man qad amana muka yi wa annabi Nuhu wa cewa ba wanda zai ƙara yin imani daga mutanen da sai wanda ya riga ya yi kawai amma kuma wa'azi a je a kai to shine daga nan yace ai to Allah duk da ta kai haka ba su da amfani rabbi la tadar ala al-ardi min al-kafirin dayyar Allah da adarka ke zuba komai magidanci da ya kakka bari a bayan ba tunda innaka in tadar min dullu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara in ma ka bar su za su fitinu waɗannan bayan naka masu imani kuma su ba za su haifi kowa ba sai fajiri kafiri Allah a gama da su bana to sai da yawan nan addu'a aka ansa sannan aka ce to yaje ya kama shirye-shiryen sassaka jirgin ruwa aka yi shekara da shekaru sai da lokaci ya yi sannan Allah ya hallakar da mutanen Najd to saboda haka Allah ya kan jinkirta ma kafirai ta kafircin su har su ga kamar ma Allah ya kyale su ne to amma idan ya tare kama su to kama bai da kyau Allah ya kiyaye na'am amma man huwa
فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت
Mhm.
وجعلوا لله شركاء
eh قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم na'am وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد الله أكبر
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat yanzu wanda yake mai tsayawa akan kowace rai yana kula da ita da duk abin da ta aikata duk abin da zai ta aikata yana tsaye akan ta ya san me ta aikata yana yana kiyaye da shi kuma gurin shi za a dawo kuma shi zai yi hukunci daidai yake da wanda ake bauta mawa bai ma san abin da ake yi ba sa yi daidai wannan shi ya- shi ne ubangiji wanda yana tsaye akan kowace rai duk abin da ka aikata yana sane da kai yana jin ka yana ganin ka kuma ƙarshe zai ma hukunci daidai yake da abin da za a sassaka a zo ana bauta mai kai ko da ba wanda za a sassaka ba ko da mutum ne ake bauta mawa ya zama kamar haka ai ba zai zama duk wani wanda ake bauta ma Allah ba ba Allah ba ai ba zai zama haka ba ba zai kuma yi daidai da Allah subhanahu wataala wanda yake qa'ibun ala kulli nafsin bima kasabat ina tsaye akan kowace rai daga duk abin da ta aikata yana sane ba su zama daidai to amma ka duba ka gani waɗannan kafiran marasa hankali wajen azumin da shuraka wani sai suka sanya ma Allah abokan tarayya ga Allah wanda yake qa'ibun ala kulli nafsin bima kasabat shi ya halitta shi ke bada rayawa rayuwa shi ke bada iska shi ke bada shi ke bada sha ke bada tsirrai ke bada rana ke bada wata yayi sama yayi kasa yayi komai amma wai duk da haka kuma wajen azumin da shuraka wai suka sanya ma Allah abokan tarayya ko zuwa yi abokan tarayya Allah din kun samu ga ya maka yaro zaka je su ga ya mana su zuwa yi abokan tarayya Allah eh su ne da wai abokan tarayya Allah da kuke cewa Allah ba ɗaya bane su ne da ku ga ya mana su buji har dai in ya illa su ba wasu bai su ba an tuba ba ku ba wani abu ne ake ma Allah tarayya da shi ba sai wasu suna sai wasu sunaye wanda ku kuka kirkiro kuka sa musu ku da ku da iyayenku a ce wannan ce lata wannan ce uzza wannan ce manata wannan ce wace ce ko aikin banza in ka je kana ce mata lata lata lata ba ta san kana yi ba uzza uzza uzza ba ma ta ba ma ta san kana yi ba ba maganar ta amsa maka ake yi ba ba ma ta san kana yi to kulsa mu ga ya masa Allah ka ce su ga su ambace su mu ji suwaye abokan tarayya Allah wanda har suka kamata a rika bauta musu tare da Allah am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi ko ko kuna ne za ku ba Allah labarin abinda bai sani ba a bayan kasa kuna da wasu abubuwa ne da Allah bai san su ba za ku ba shi labarin a bayan kasa an bi zahirin mai kawai ko kuma da abin da yake magana ta fili wanda kowa ya sani inda za ku za ku ba Allah labari Allah bai ya san ciki ya san waje duk abin da kuke yi ya sani suwaye kuke bauta ma wanda ba Allah ba ku faɗe su mu ji suwaye me ya Allah bai sani ba Allah ya ce ƙarya suke ba su da kowa wanda suke bauta kuwa shirme kawai suke bar su yana da zai kafaro makaro an dai kawata ba kafirai kawai makircin su suna can suna shirya mu kansu makirci an kawata musu ne sai suke ganin kamar wancan ma abin bauta ne kamar ya kamata a bauta kamar Allah ba guda ɗaya bane haka aka kawata musu a zuciyarsu suna ganin makircin su kamar haka daidai ne wasaddu an sabi sun rika kange mutane gaba da bin tabarkin gaskiya ko kuma wasu du ana karanta wasu du an sabi an riga an kange su gaba da gane hanyar gaskiya duk abin da za su gaya musu ba za su gane ba shine wasu du kun ko an ce wasaddu ya zama su ke kangewa kenan su ba su bi gaskiya ba kuma suna kange wasu gaba da gaskiya kun ko an ce su du'a su an kange su kenan gaba da gane gaskiya saboda haka duk wa'azin da za a yi musu duk ayar da za a karanta musu ba za su yi kauya ba Allah ya ce haka al'amari to bai dole ne shawo wanda duk Allah ya batar fa malahu min hadi ba da wani wanda ya sai ya shirya da shi wanda duk Allah wanda duk kaga an shirya to Allah ne ya shirya da shi in manzo ya zo kaga wanda duk kaga ya ga manzo to ba manzo ya shirya da shi ba Allah ne ya shirya da shi shi manzo yana shiryawa amma shiryawar manzo majazi ce sai wanda Allah ya shirya yake shiryawa shedan yana fatar da mutane fatarwar shedan majazi ce sababi ce hakikanin mai fatarwar Allah subhanahu wataala wanda ya fatar ba wanda ya sai shirya da shi wanda ya shirya ko ba wanda ya sai fatar da shi ومن يرد الله ما له من حاجة الله كقال شيء يده نعم لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشر وما لهم من الله من واق الله أكبر لهم عذاب في الحياة الدنيا الله يقول إذا سك بجري ما الله نسك يبو تام ولا الله لهم عذاب سنة عذاب في الحياة الدنيا تن على الرأي والدنيا domin za mu iya za mu baka dama ka yaƙe su ka fatattake su a kashe na kashewa a kama na kamawa su zama bayi kuma ba nan ta tsaya ba wala azabul akhirati ashaqqu azabul lahira ita ta fi wahala ta fi tsanani ta fi dadewa tunda ita ba ta da iyaka wa ma lahum min allahi min waqi ko kuma ba in azaba Allah ta kama su ta ranar kiyama wa ma lahum min Allah min waqi ba su da wani ne ya kare su daga azabar Allah in Allah ya kama su da azaba to ba su da wani wanda zai zo ya kare su ya cece su su fita daga azaba din Allah ya kiyaye na'am fa qalu jannatu allati wa'ida al-muttaqun na'am تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها
eh تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار Allahu akbar Allah subhanahu wataala ya ce to kun ji karshen dai wa masu kafirce ma Allah masu bauta ma wani su ce Allah na da abokin tarayya kun ji karshen da lahum azabun bil ayati dunya wal azabul akhirati ashaqqu kuma wa la min Allah min waqi to su kuma wanda suka ji tsoron Allah ba su yi shirka ba ba su saba ma Allah ba sun bi umarnin Allah gurgurdan iko sun kiyaye abu saba maki sun kadaita shi sun bauta maki su kuma me za a yi musu sun san alkur'anin haka yake tafiya a taka dama a taka hagu ai bushara ai gargadi ai bushara ai gargadi ko wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira ya rasulullah ba mu aiko ka ba ce kai mai bushara ne mai gargadi an yi gargadi ga kafirai an ja kunnan su su bar shirka su dawo su kadaita Allah su bauta mai sai kuma a dawo in an- in ba su yarda ba ga irin mugun sakamakon su to sai kuma a dawo kan mu'mini su kuma su ji tsoron Allah su da suka yarda da Allah su ji tsoron Allah su kiyaye dokokin Allah in sun kiyaye su kuma ga irin gara basar da za su sha in an je ranar kiyama ko kuma tun daga duniya har kiyama Allah ya azurta mu masalul jannatin da fi wa'idal muttaqun Allah ya ce misalin aljanna aljannan nan wadda aka yi wa masu jin tsoron Allah alkawari aka ce in sun ci gaba da aikin tsoron Allah za su shige ta. Yadda misalin ta yake, tajiri min ta ta al'anharu, ƙoramu suna gudana karkashin ita wannan aljanna. Duk lokacin da kaji Allah ya ce ƙoramu suna gudana karkashin aljanna manya-manyan ƙoramu guda hudu su ne wanda suke aka faɗa cikin sassu a haƙam. Fiha anharu min ma'in ghairi hasidin وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى akwai korama ta tataccen ruwa ruwan daɗi akwai korama ta tataccen nono akwai korama ta tataccen zuma akwai ko- korama ta tat- tataccen giya wanda a shace a ji daɗi ba surutu ba jiri ba tambele ba buguwa giya ce kawai ta jin daɗi to su ne wannan koramin da ke gudana karkashin aljanna wannan su ne manya gidan kowa akwai da kuma akwai ƙananan koramu irin wanda ake ta da cikin ar-rahman cikin suratul waqi'a ga yanan sai da kaje ake aidan aidan fiha ainun ainun ainun aidan da duk koramu ne na daban-daban cikin aljanna na jin daɗi Allah ka azurta mu korama aljanna ba ta bukata ba irin ta duniya ba ce ka dau bokiti ka je ka gangara ka nemo ruwan da kake so a duk inda kake so tana binka sai dai ka ɗiba kawai kai bukatar ka to Allah dai ya azabta mu to ta dare mai ta al'ar kuma ukuluha da'imun wa zilluha ita ma da'imun din ukuluha da'imun abincin aljanna shi madawwami ne ba lokaci koyaushe akwai shi misali ‘ya'yan itan aljanna ba irin na duniya ba ne kaga yanzu ɗan ɗan rani ne akwai ‘ya'yan itan da in kana da ba sai dai kai haƙuri ba lokacin su ba ne in damuna ta zo akwai abin da in kana so kuma ba lokacin shi ba ne ya da rani kowane abu yana da lokacin shi to amma aljanna kukuluha abincin aljanna da'imun koyaushe ne yana da duk abin da kake so a kowane lokaci akwai dahil a ɗaɗɗe ba sai ka jira an haɗa ba haka nan kuma wa du'a inuwar aljanna ita ba da'imun ce a aljanna ba a ganin rana ba wata Mm, la yarawna fiha shamsan wala zamharira in ji ga aljanna ba sa ganin rana wala zamharira ko zamharira ana fasara shi da wata ko kuma ana fasara yadda ba zahir rana kuma ba wani sanyi wanda zai dame ka ba a dari a aljanna ba a zufa a aljanna ba a ruwan sama ka gani ba iska mai tada hankali komai na aljanna kiliya ne eh waizar ta kiliya ne baka cewa dare ne baka cewa rana ne baka cewa yamma ce baka cewa safiya ce kiliya yadda kake bukata haka zaka ji kawai Allah ka azurta mu Eh, wannan aljanna ba la aibu sai dai sai dai a faɗan faɗi wani abu ya zama samfur kawai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kirkin da ma la ainu ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar qattu a cikin aljanna nan ba akwai abin da ido bai taɓa ido duk kalle-kallen ido a duniya ko a mawarki bai taɓa ganin abin ba na jin daɗi ne akwai da aljanna kaga wannan ya za ka yi kama da misali wala uzurin sami annabi ce akwai aljanna akwai abin da kunne ma bai taɓa jin labarin abin ba na jin daɗi ko a almara ko a shawa labarin shi ne baka taɓa jin labarin wannan kayan jin daɗin ba balle a BBC da America to yana nan cikin aljanna na jin daɗi da Allah ya ajiye kaga ba amma san shi ba balle a bada misali haka nan kuma wala kadara ala qalbi bashar akwai abin jin daɗin da Allah ya ajiye a aljanna wanda tunanin kalar shi ma bai taɓa zuwa a zuciyar wani ɗan adam ba ko yaya yayin zuciya ka tuno wani abu ka ce ina ma ai kaza ai kaza to ba wanda ya taɓa wannan tunanin akwai kayan daɗi da suna na aljanna kai dai kawai abin da ake bukata tsaya ka dai Allah tsaya ka bi Allah ka kiyaye dokokin Allah ka bi Allah sau da kafa za mu za ka ga abun mamaki Allah ka tuna mana to ukulu hadayin da muzillu a inuwa ta ma mai dawoma ce ba ta yankewa ba irin inuwa duniya ba ce na yanzu ka zauna gindin wanda ita ce kana nan kana nan an zuba yanka ka dawo rana in ka zauna gindin wancan garun ana nan ana nan an zuba yanka ka kai mu tashi daga nan rana ta ta tunta mu to ba wannan a aljanna yanayin da kake ciki kawai kiliya ne ba wani canji Allah ka azurta mu tilka hukumar ladina taqaw wannan kisan wannan irin gida mai wannan kayan shagali hukumar ladina taqaw ne karshen waɗanda suka ji tsoron Allah suka bi Allah sau da kafa ba sai ba Allah shirka ba sun ji umarnin Allah sun kiyaye sabon Allah to ne karshen gidan su kenan wa hukumar kafirina shi ko karshe gidan karshe na kafirai wanda ba su kada da Allah ba su bauta mai ba annar su ko karshen gidan su shine wuta Allah ya kiyaye na'am والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه
na'am ومن الأحزاب من ينكر بعضا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به aha إليه أدعو وإليه مآب Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walladina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayka wadanda aka ba littafin at-taura gabanin zuwan alqur'ani wanda suka yi imani da shi imani na gaskiya kuma suke neman gaskiya su bi ta yafrahuna bima unzila ilayka suna farin ciki suna murna da wannan alqur'ani da aka saukar maka ya rasulullah in dai mai bin annabi Musa ne a taura da gaskiya, mai bin Injila yana bin Bible da gaskiya, yana bin annabi Isa biyayya ta gaskiya dama ba ba a jinkita shi ba, to yana farin ciki ya sauka alƙur'ani. Saboda me? Saboda dama a littafin shi a taura ko Injila ya ga muhimmancin alƙur'ani, ya ga muhimmancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ga muhimmancin zuwan shi da zuwan al'ummar shi. Shi ma mai Bible haka ya ga mahimmancin alkur'ani ya ga mahimmancin wanda zai zo da alkur'ani ya ga mahimmancin waɗanda za a goma da alkur'ani kuma ya ga sifofinsu ya ga irin falalansu ya ganta a taura ya ganta a injila saboda haka shi ma ya ji yana kwaɗayi ina ma ya shiga cikin su saboda haka da an ce ga alkur'anin nan an saukar da shi ai farin ciki zai yi ta murna ko an samu irin su da yawa zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam irin su abdullahi bin salam irin su nasaran najran wanda suka zo kai ta misalta gaban manzo Allah da an karanta musu alqur'ani sai su fashe da kuka su ce ai wannan bai da bambanci da abin da ke a littafin ga irin suna jashi ko na jashi wanda shi bai ga manzo Allah ba ya musulunta a zamanin manzo Allah kuma amma bai ga manzo Allah ba yana can kasan shi sai da ya sahabba ya musulunta a hannun sahabban manzo Allah a Ethiopia ko annabi ya tura mai sahabbai su je gudun hijira bayan sun je gudun hijira kafiran maka suka tura wakilansu da hadiyoyi masu yawa a kai masarki a ce a dawo musu da mutanen su yan gudowa suka yi ya je ce kyautar ku bata dame ni ba ba zan ba ku mutane ba sai na saurari abin da suke cewa ne ko sai na saurari ku ku me ya kawo ku kasata suka ce a abin da ya kawo kasarka Allah muna zaune muna cin mushe muna bauta ma kuma kaduwa su da itatuwa Allah ya tado wani annabi mun san da saboda shi mun san da gane shi yace mu kadai da Allah mu bauta miki mu kaza mu kaza mu sadar da zumunta mu daina ƙarya mu kaza to da waɗannan wakilai suka ji an tattaɓo su sai suka ce ƙarya suke ba ka ji irin sharrin da suke ba annabi isa almasihu ba da maryamu yace me kuke faɗi game da isa da da maryam suka ce ai akwai sura kuɗin da aka sauka ma manzon mu in kana in ka bada dama sai mu karanta to karanta mu sai suka fara karanta mai suratu maryam wa zakur fil kitab maryam idan ta baza min aliya makarin shar'iyya fantaqal tarihin yadda aka haifi ta maryam yadda Maryam ta haifi Annabi Isa da abubuwan da suka gudana har zuwa wa ausani bi salatu wa zakati ba su hayya kafin a kai nan idan najahi ya cika da hawaye ya cika da hawaye yace ina yace to ai wannan abun da kuka da aka zo da shi bai da bambanci da abin da Isa dan Maryam ya zo da shi ya dan ya dan wani tsinke ya zana ce ko kamar wannan tsinken ba bambanci yace kai wannan mutanen ba zan ba ku so ba ku je ku zaman ku a ƙasa ta da aminci ku tafi ba zan ba ku so ba to kaga karshen da shi ma nan ya musulunta da jama'a ce da yawa Allah kaɗai san iyaka sai dai a tarihi da ce da jaji kawai ya musulunta yanzu babban sarki mai ƙasa a ce ya musulunta kuma a ce bai taho da tawaga ba ai ka san ba zai yiwu ba ko da shi da tawagar jama'a shi sun suka musulunta to karshe bai dai kai ga ganin manzo Allah ido da ido ba har manzo Allah ya wafati shi ba ya wafati ya riga manzo Allah wafati amma manzo Allah a Madina radda da jashi ya mutu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba sahabbai labari a Madina cewa to yau dan koko da jashi yayi wafati ku zo mu je bayan gari ai masa ku zo mu a jakahu mu mai sallah na ka zamu salatul ga'i eh salatul ga'i in mutum bai nan yana wani guri sai inda ba za ka iya zuwa ba kai mai sallah tun daga nan wasu malamai sun ce a wannan hususiyar manzo Allah ce sallah ba shi kadai zai wannan wasu kuma an ɗauka cewa ana iya yi ba wani abu da ya cewa khususiya ce ta manzo Allah saboda ka al'umman musulmi wasu sun yarda ai salatu ga'ib wasu kuma suna ganin khususiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam to saboda haka ma'ana akwai kiristoci da yahuda masu imani masu san gaskiya wanda dama suna kan gaskiyar su ba su canza ba da sun ji alqur'ani sai su murna su farin ciki su karba sai a kai kamar su shi da jaji kamar su Abdullahi bin Salam kamar irin su nasaran Najara wanda Allah ke tabbatar da cikin suratul Ma'ida suna ci yana cewa wa idza taduma unzila ila rasuli tara ayunum tafidu min ad-dami mimma arafu min al-haqq ka gani to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake wallazi da yafi atinahum al-kitaba wanda muka ba littafin at-taura ko injila yafrahuna bima unzila ilayka suna farin ciki suna murna da abin da aka sauka maka to saboda haka har yanzu in dai mutum malami ne a kiristanci kuma ya san baibul din da kyau duk canje-canjen da aka yi duk cire-ciren da aka yi har yau akwai ayoyin da in dai malami ne da kyau ya karanta baibul zai tabbatar cewa ba abin da ya kamata ya yi sai musulunci eh duk wanda ya kai matsayin isasshen malami a kiristanci ko a yahudanci wallahi ya san musulunci ne gaskiya sai dai wani abu ya hana shi musulunta ko abin duniyar da yake samu ko tsoron iya mutunta bai zai biyo baya kuma ne tushen abin da rashin arziki in Allah bai azanta mutum da imani ba to ji yadda za a yi ko me zai gani ba zai yi ba inda ai ga waɗannan na farko ko sa Abu Jahal za mu ce kai Muhammadu da wani abin da kake wani ba mu tuba ba mu tuba ka da wani ƙarya ba mu taɓa jin kayi ƙarya ba abin da ka wani mun san gaskiya ne amma dai mu wannan abin kai ba za mu ba abin da iyayenmu da kakanninmu muka taso muka ga suna yi ba kaga wato ba wai ba su yadda ba ne ba ba su san gaskiya ba ne kawai kangara ce ba za a yi ba ne kawai to Allah ya kiyaye wa min al ahzab man yunkiru ba'da daga cikin kungiyoyin kafirai ma akwai wanda suke musu wani bangare na alqur'ani in sun yadda da wani abu sun ce to kaza ba mu ba yadda da kaza ba to duk wasan da su wannan kafirai ne kul ka ce musu inna ma umirtu ko eh wa min al ahzab man yunkiru ba'da kul inna ma umirtu ana abudu Allah wa la ushrika bi ka ga ya musu cewa ni an hore ni ne in bauta ma Allah shi kadai wa la ushrika bi kai tara Allah da komai wannan shine abin da aka umarce ni in yi in kira duniya ta yi ilaihi ad'u zuwa ga Allah da ta Allah da bauta mai yake kira wa ilaihi ma'abi kuma makoma ta gurin Allah take saboda haka wanda yake ta Allah ya zai bauta mai shi kadai yana tare da ni wanda kuma ya ga bai bai mai daidai ba to ni dai ga inda na nufa na'am wa kama lika anzalna hukman arabiyya
na'am ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق
Allahu akbar Allah subhanahu wataala yake wa kazalika anzalallahu hukuman arabiyya yadda kaji mun saukar maka da alqur'ani na haka nan muka saukar da shi zuwa gare ka hukuman arabiyyan hukunci ne hikimomi ne arabiyya wanda kuma suke na larabci shi alqur'ani nan bal arabi ne mun saukar da shi da larabci wanda ke sanya san alqur'ani ya san harshen larabci saboda faɗaɗar harshen larabci harshen larabci yana da faɗi yana da fasaha yana da yalwa yana da yalwa kuma kuma kowane kowane nau'i na larabawa akwai irin yaran su cikin alqur'ani duk kashe-kashen larabawa da irin dokokin su banu tsayiyan banu wane ne banu wane ne ko daga wani bangare kake in ka shigo alqur'ani zaka samu irin kalan larabcin ka ne saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ta tattan balarabe ne ba ta balarabe irin shi ba kowane balarabe ya zo ko daga wanda na iya ya zo annabi ya san irin abin da zai magana da shi sai wani ya zo balarabe ne ya magana da annabi gaban larabawa amma sai sun ne fasara me yake cewa annabi bai aika kaza ko nan ku kaza kuke cewa ai sun san kaza suke cewa eh an gani saboda haka alkur'ani ya tar da komai da larabci kuma larabci ya tar da duk wani abubuwa na fasaha dan haka Allah ya saukar da alkur'ani ne ba ka samun yare mai yalwa kamar na larabci kana iya samun abu da yana wakiltar sunaye kaza ko kuma ka samu abu da yana da suna guda kaza saboda kan an faɗi abu sai ka je ne ka nemi kuma to wanne ake nufi daga ciki saboda haka abin ke da faɗi Allah ya samu dace kalmomin alƙawari na da faɗi kamar misalin ka ce hinin wani lokaci hinin wani lokaci an ce wai wani bawan Allah ya yi jama'atai sai ya ce wallahi ya yi alƙawarin ya sake ta kuma ba zai ƙara mai da ta ba ilahi da har sai zuwa wani lokaci To, sai kuma ya dawo yana so ya mai da matar shi. A yadda labarin ya sai ta wajen da yana abokan ce, to shi ya saki matar shi ya ce kai kai ya ce ba zai ƙara kuma ya ta ba ilahi ne. Sai ilahi ne kai kai kai ne. Sai ai wannan sai bayan shekara sai shekara ɗaya. Allah sai bayan shekara ɗaya. Sai na ka samu wannan hinin sai wa. A wani ta'alamun da na ba ba da hinin. sai bayan wani shekara ɗari karanci kenan kamar ya haƙura sai ya tafi wajen kuma umar sai aka rama kalla wani na saki mata ta amma na ji ba zan ƙara mai da ta ba sai ilahi ne ya kenan sai a ai sai bayan shekara arba'in arba'in ka ga fara samun rangwame to aka rama kalla ya idan ina zan samu wanda cikin alkur'ani ya sha hal ata ala al insani ilmin min ad dahr lam yakun shay'an mazkura ilmin min ad dahr ana ne shekara 40 to a to alhamdulillah kamar ya hakura sai ce to bari ya kara zabawa sai ta wajen sayyidina Usman akramaka Allah ni da saki mata na ce ilahi ne ba zan maida ta ila hinin kace hinin a to ka yanzu ba shakka ba za ta halatta gare ka ba he ba shi shekara guda eh sai shekara guda a to akar maka Allah ina wannan cikin alqur'ani a baka ji Allah subhanahu wataala yana magana ita ce dabino ba yana cewa tuti ukula ha kullu hinin bi idni rabbiha ita ita ce ita ce dabino kowace shekara tana bada ‘ya'yanta da izinin Ubangiji kowace shekara kullum idan an shekara guda guda ke. To, a masha Allah, kaga daga shekara ɗari an dawo arba'in an dawo. Da daga nan kuma sai ya tafi ya ce da fito ba zai kara tsatsa ya tafi wajen babu bani bani bani na tilai. Sai sai na Ali. To, akar maka Allah, na saki matata amma na ce ba zan kara mai da ta ba ila hinin. To, kuma an na ran da hinin din nan da ta ce hinin, ta ran da hinin to wani lokaci. Hinin kace ya ce ayya, ya ce to, da sauyi ka sake ta. da ɗazu da sa'i sai je ka mai da matar ka akan maka lawo ya abin yake yace ah baka ji Allah ya ba zubu halallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna ba ba ta Allah ya yadda kuka wayi gari da ya yadda kuka yammaci ba sahiya hidin ce yammaci ma hidin ne yake mace kamar ga gani har da larabci ke da wannan abubuwan da yawa kuma sai ka samu abu ɗaya yana da suna nawa ko kuma suna ɗaya yana ɗaukar abubuwa da yawa yanzu ga misalin maula maula wani in aka ce maulana sai ce kaji suna ce mishi Allah ko sai abin da ya sani anta maulana ban sura ala kabir kafir da ko maulana ai Allah kenan ko eh yana da wannan ma'anar to maula maulana yana da ma'anar da kaga maula ubangiji Allah da ce maulana ubangiji mai gidanka dan adam kana cewa maulana wala shugabana yantattan bawa ana ce mai maulana ne ai yantattan bawa mu ne wanda ya yanta bawa ma ana ce mai maulana wanda ya yanta bawa maulal ala da maulal asfali ka gani maula mataimaki ana ce mai maula maulaya mataimaki na shugabana ubangiji na yantattan bawa na wanda ya yanta ni maula maula maula maula majalisi na waliyi na duk yana dauka da yawa gashi kuma kalmar ɗaya ce a gani larabci ke nawa in ka ɗauki ainu ainu shi ma yana da abu kaga ainu ba ido ba to ido korama ma idon ruwa mai bulbulawa shi ma ainu ne akwai wani abu da muka yi magana nan wanda muka ce shi ne mai tako shi ma sunan shi ainu kuɗi fa zinare da azurfa su ma ainu ne kuma in kana tambaya ainihin abu sai a ce ainuhu ainihin abun hakika ne to kaga irin shi haka yana abu abu daya yana da sunaye da yawa kuma sunaye da yawa sun tattara kan abu daya to saboda haka larabci yana da yalwa Allah ya ce wa kadalika anzalna hukuman arabiyya haka da muka saukar da alqur'anin nan hukunci ne wanda yake balarabe saboda haka abinda muka saukan ma a cikin jiki zaka biya rasulullahi ba soyayya soyayyen mutane ba wala yadda ba ta ahwa'ahu ba da ma ja aka mai ilimi in ka biye masoye soyen zukatan su bayan abin da ya zo maka na ilimi daga Allah to ka sani ma laka min Allah min waliyin wala waqin ba ka da wani majibinci a wajen Allah wanda zai kare ka wala waqin ko wanda zai kare ka babu to wannan da annabi ake Adamu ake eh Allah ya san annabi zai bi zai bi san zuciyar wani ne zai kauce ma abin da Allah ya ce to shi yasa malaman tafsiri ce al-khitabu lin-nabi wal murad bihi ummatahu maganar annabi akai bawa saboda mu ba mai sai Allah ya magana da mu kai tsaye ba magana akai da mu da mu amma ta harshen annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban mu in duk da kai ake da ni ake in ka kurkura ka biye ba soye soye zukatan mutane bayan ga abin da ya zo maka na ilimi an ce ba Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza ka watsar da shi ka bi soye soye zuciyar mutane to ran da Allah ya damke ka malaka min Allah min wali baka da wani majalisi da zai kare ka daga azaban Allah wala wakin ko wani mai karewa babu to Allah ka bamu ikon bin abin da ka sauka ka kiyaye mu da bin san zuciya na kowa ko namu ko na wani na'am ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب الله أكبر Allah subhanahu wata'ala yake su kafirai Yahudawa ne suke zargin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna suka shi da cewa a saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi da ya koma Madina da ma na Yahudawa suka fi yawa to ya duk aure-auren da manzo Allah ya yi har ya aure mata sha ɗayan nan ya wafati ya bar tara to da a Madina ne don san da sayyidina Khadija da ita manzo Allah ya rayu sai da ta yi shekara wajen ishirin da biyar tare da manzo Allah ita kadai bai ƙara wata mata ba sai da ta yi wafati sai gab da bayan ta yi wafati annabi ya san zauna sai bayan gab da hijira sai manzo Allah ya aka daura mai aure da Aisha tana ƴar karama bata ma tare gidan shi ba sai bayan an yi hijira din to bayan da ya aure Sauda ta kuma Sauda a shekarun da sun dadda to daga nan ne manzo Allah ya ta aure a cikin wannan shekaru goma din ko tara ya ya aure waɗannan mata ya dace duk guda goma sha ɗaya da wanda ya yi wafati ya bari da waɗanda suka riga shi wafati to saboda haka wannan auren da yake yi wai shi ne Yahuda ke cewa to wannan wani irin wannan ko manzon na gaskiya ne manzo kawai mutum ya zo bai da wani bukata sai dai yau ka ji an ce yayi aure an ji ko da an kwana bai ka ji yayi amarya da an kwana bai ka ji yayi amarya bai da aiki sai aure da manzon Allah ne wannan da ibada Allah ma bata shagaltar da shi ba sai ya ta aure aure aure aure ne to shi ne Allah ke mai da musu martani ana yake cewa laqad arsalna rusulan min qablika ya rasulullahi ai mun aiko da manzanni da yawa gabaninka kuma manzannin nan da muka aiko wajen an nada mu azwaja mun sanya musu mataye suna da mataye annabi Sulaiman ba mata da wajen ɗan shi ba ko ba haka ba akwai masu mata wurin da cikin manzanni mun sanya musu mataye da zuriya masu yawa ƴaƴa da yawa da jikoki to kai ne ba za ka yi ba ai yawan aure da zuri'a ba kanka farau ba ba ka ma yi rabin na wani ba cikin manzannin saboda haka cewa manzo na ta aure wannan ba zai sauki manzanci shi ba eh ba zai sauki manzanci shi ba ba kai shi farau ba an yi manzanni da yawa wanda suka yi mata da yawa ninkin ba ninkin ba ninkin akan naki sai yanzu annabi dawo ko wajen an lalama zuwa da suriya wa ma kada da rasulun an ya ce bi ayatin illa bi izinillah kuma da suke ta cewa ba za su yi imani bai sai ka nuna mata sai ka nuna musu wata aya sai ka kawo musu wata mu'jiza wa ma kada da rasulun an ya ce bi ayatin bai yiwu ga wani manzo ya zo da wata aya ya nuna ya ce ga wata mu'jiza zan nuna muku illa bi izinillah sai da izinin Allah manzo ba shi ke kawo mu'jiza ba Allah ke kawowa sai Allah ya zo zai kawo saboda haka kakka biye musu kuma li kulli ajalin kitabun kowane ajali yana da rubutaccen littafi duk abinda in in in wata aya ce Allah zai saukar da ita to ya aje mata lokaci in wata musiba za a je ho makabirai ya aje mata lokaci kuma sai lokaci yayi sannan zai yi ta na'am يمحو الله ما يشاء ويبدل وعنده أم الكتاب Allahu akbar shi Allah subhanahu wataala yamhul shi komai ya aje mai lokaci yamhul Allahu ma yasha'u Allah yana shahi abin da ya so wa yufabbit ya kuma tabbatar da wanda ya so ko ya kowa ya tabbata ana karantawa Allah yana shahi abin da ya so ya kuma tabbatar da wanda yake so domin wa indahu ummul kitab gindin takaddar gindin littafin yana wajen Allah subhanahu wataala wato akwai abubuwan da umar kitabin nan da yawa malamai sun ce lauhul mahfuz ne wasu sun ce a gaba da lauhul mahfuz ne shi lauhul mahfuz da an rubuta mai komai abin da zai faru da wanda zai faru ba an karewar duniya yana nan a rubuta a lauhul mahfuz to amma ai abin da ke cikin lauhul mahfuz ba iyaka ilimin Allah kenan ba ko ba iyaka ilimin Allah kenan ba duk da yake na taba ga wani gingirewa malami na duniya saboda adawa da annabi ta danne mai zuciya yana kalubalanta wani baiti na mai alburda da yake cewa wai fa inna min dudika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmu al-lawhi wal qalam yana cewa ya rasulullah yana daga cikin baiwarka duniya da ba lahira duk bangare ne daga cikin baiwarka ya rasulullah kuma yana daga cikin ilimin lawhu da kalamu duk wani bangare ne daga cikin ilimin ka ya rasulullah to shi wannan malami yana da ya rubuta yana yawa a duniya wai sai yake cewa to idan an ce duniya da lahira duk wani abu ne daga cikin baiwar manzon Allah to ina ta Allah kuma shi ya dauka Allah bai da komai daga duniya ya lahira in an ce kuma ilmul lawhi wal qalami dinna duk wani bangare na ilimin annabi to ina ilimin Allah kuma wato kaga shi ilimin Allah ya mai iyaka ko ilimin lawhi wal qalami shi kadai ne abin da ke cikin ilimin Allah kenan ko eh kamar yanzu idan gwamnati ta yi kasafin wani abu na shekara a shekarar da dukkan abin da za a yi an rubuta da shi kenan da iyaka ilimin abin da ke ga gwamnati ke nan ba ta zango ba yawan da aka rubuta eh ai abin da ake bukata sai a rubuta a sanar da mutane shi aka rubuta ko akwai wani sirrori can na gwamnati wanda ba wanda ba sai wanda ya isa ya sani ba ya sani ko to balle Allah subhanahu wataala abin da ke cikin lauhul mahfuz yana nan rubuta duk mala'iku ma sun sani za a yi kaza za a yi kaza don Allah ya so wani abu na nan an rubuta a lauhin mahfuz din za a yi shi amma Allah bai yi za a yi ba sai an kusa yi sai Allah ya canza sai su ga kuma ashe ba haka za a yi ko kuma an ce ba haka za a yi ba sai kuma a canza a ce haka za a yi saboda wa indahu ummul kitab gindin littafi yana wajen Allah subhanahu wataala daga can ake shahewa daga can ake canzawa abu su ko nan abin da aka rubuta a lauyin mahfuz shine abin da za su gani yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthabbit wa indahu ummul kitab sai ka kyala Allah da hidimar shi kaji mu dai mu imani kawai to ai sauran ka aya ɗaya ko ba za ka kai ba zai ka ba zai kai ba za mu iya kaiwa sura ba ne mun kora lokacin da shi ba to to babu laifi Allah ya kai mu gobe lafiya eh Allah ya raya mu zuwa gobe wa'inda wa umar kitab sai mu tashi wa'in ma mu yannaka ko to ya yi kyau Allah ya kai mu lafiya to Allah shi mana muwafaka ai ba a rasa tambayoyi ko ida kuma masu gidauniya gidauniya ta ta'awun tana nan tana gudana mun ce a dan ƙara motsawa da Allah tun ranar ranar farko aka yi kokari sosai rana ta biyu aka yi kokari to tun daga nan fa dan tsir tsir tsir tsir ake yi kada mutum ya dauka a tana nan ta cika da kuɗi ba ba ba ta ba ta nisa ba a rika badawa da kauri da Allah abin da ake so a yi da yawa to akwai tambaya eh eh a bai halatta ba bai halatta a sai da ya bayyana kara ba ba ya banya kara ba ya banya komai ma ba bai halatta a saida ba ya banya masara ya banya dawa ya banya shinkafa ya banya rake in dai ganta ya banya to bai halatta a saida ba wannan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa to in ka saya ne ka saya yawa sai dai in hadda gona za a saya amma in gona za a saida a ce to hadda ya banya ya halatta eh amma in ya banya kawai za a saida to bai halatta ba wannan shi Na'am? Mutum ke da mata biyu. Eh. Eh. Eh? Yana kyautata mata shi mata inda ba a sani. Eh. Iya halatta. Wai mutum ke da mata biyu to ɗaya tana kyautata mai sosai, ɗaya kuma tana musguna mai. Sai ita ɗayan yake mata wani abu da kyautatawa ita ma ɗayan ba ta sani ba. Sai ta ce ba komai. in dai ita wancan da ba ta kyauta ta mai din bai tauye mata komai na haƙƙinta ba tunda matan shi ce komai kyauta ko ba ta kyauta ta mai gwargwadon yadda abin da take mai haƙoƙin ta ne suna nan a kai ya zama yana ba ta irin abincin da ya kamata ya bata yana ba ta irin suturar da ya kamata ya bata yana ba ta duk abin da ya kamata ya bata da sakin fuska da duk wani abu da ya kamata ta ji daɗi na haƙƙin shi yana bata kamar yadda yake ba wancan ita kuma wancan akwai wani abu da take mai da kyautatawa daban sai ya ce ya ne mata wani kyautatawa kuma ita ma daban wanda sauran ba su sani ba babu ne ai dai kowa an ba shi haƙƙin shi yadda ya kamata dan an ƙara ba wani wannan ba komai insha Allah adal adalci ke na'am eh ka san akwai yadda muka dau adalci a kira ba haka yake ba eh mu adalci an dauka kowa ai kowa ai mai abin da aka yi ma kowa ai shi ne muka dauka adalci kowa a yi mai daidai darajar shi daidai mutsama shi ne adalci yawwa shi ne adalci kowa a yi mai daidai irin matsayin shi a yi mai a ga cewa an ba shi haƙƙi ga irin matsayin shi ya yi daidai to shi ne adalci yawwa na eh eh eh eh ya sai da da gonar ko? Wai wai yace da tunda an ce shari'a ta ce ba ya halatta a sai da ya banya ba. To sai ga yi mutum yanki da zafa sun kama shi ana neman kuɗin da za a fanso shi an rasa yadda za a yi. To wai a sai da ya banya to tunda dai shari'a ta ce bai halatta ba ta ce a sai da hadda gona. Ko haka ba? yawa to shi ke in kasuwa ce ya sai in ta rage kuɗi ya sai mai karam Allah ya kiyaye mu ai ma aiki da labin din mana sai musu wa'azi sun kusa bari in Allah ya da in kida labin kuna ji mu da Allah in kuna ji da in goma da Allah ku ji tsoron Allah ku bari ku girma ku mutunta kanku wajen Allah da wajen bayan Allah ku ji tsoron Allah a ji tsoron ranar kiyama ranar da za a nemi haƙƙin mutane a kanka kai kuma ba ka da abin da za ka bada ya a gafa ka cikin wuta a ji tsoron wannan a daina kidnapping a daina informer a zauna lafiya kowa ya zauna lafiya yan kidnapping din ba sun kusa bari insha Allah ai duk musulmi ne ko to muna fata za su ji wa'azi duk su bai na'am kin gaje ki tambaya ta gani to alhamdulillah ta Allah ya mana muwafaka muna nan dai kan kiran mu ga gwamnati a taimaka a ruha ma bayan Allah asiri a rage kuɗin aikin hajjin nan kuma a jawo da tallafi yadda kowa zai samu walwala Allah ya mana muwafaka mun roƙi gwamnati mun ƙara mata addu'a Allah ya taimake ta ko mun roƙe ta dai a sassauta a sassauta eh bayan Allah sun ce tallafin nan da ake jagewa abinda za a yi da shi da aka jage mun haƙura da wancan a zo a dawo mana da shi mu ci gaba da rayuwar mu bidan sauki sauki Allah ya mana muwafaqa Allahumma ghfir lana wa li walidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين